بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم قوام سو bibiyan mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau muna lahadi ashirin ga watan juma'a al'ashara hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ashirin da biyar ko ashirin da uku ne ga watan januwari miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya da ashirin da biyu insha Allahu a yau za mu ci gaba da karatunmu na zaure zama na goma sha hudu karatu na hudu cikin littafin hamziya hamziya na albusiri kenan wanda insha Allah idan ba mu manta ba yau da mu tashi a babi na ko ko in ce a menene a baiti na sittin ne ko a baiti na sittin daidai za mu tashi za mu tashi a baiti na sittin daidai insha Allah. Al'imam yana cewa, Kam ra'aina ma laisa ya aqilu, qad ulihima ma laisa yulhamul uqala'u, iz abal filu ma ata sahibul fili, walam yanfa ilhija wa zaka'u. والجمادات أفسهت بالذي أكرس عنه لأحمد الفسهاء ويها قوم جفوا نبيا بأرض ألفته دبابها والزباء وصلوه وحن جزء إليه وقلوه ووده الغرباء أخرجوه منها وآواه غار وحمته همامة ورقاء وخفته بنسجها أنكبوت ما كفته الهمامة الحصداء واختفى منهم على قرب مرآه ومن شدة الزهور خفاء ونهى المصطفى المدينة واشتاقت إليه من مكة الأنهاء وتجنت بمدهه الجن حتى أقرب الإنس منه ذاك الجناء واقتفى إثره سراقته فاستهوت في الأرض سافل جرداء ثم ناداه بعدما سمت الخسف وقد ينجد الجريق النداء فطوى الأرض سائرا والسماوات الأولى فوقها له إسراء فصف الليلة التي كان للمختار فيها على البراك استواء وترقى به إلى قاب قوسين وتلك السيادة القأصاء رتب تسقط الأماني حسرا دونها ما وراءهن وراء ثم وافى يحدث الناس شكرا إذ أتته من ربه النعماء وتهدى فارتاب كل مريد أو يبقى مع السيول غصاء وهو يدعو إلى الله وهو يدعو إلى الإله وإن شق عليه كفر به والذراء إن بيت عشرين كنا مكرنتا لا مفسر بيت كنا إن شاء الله من كرنتا cewa abinda al-Imam al-Bukhari yake cewa Rabbi innal huda hudaka ya Allah innal huda hudaka shiriya dai shiriyanka ne wa ayatuka nurun ayoyinka haske ne tahdidiha man tasha'u kana shiryar da wanda kaga dama da ayoyinka sai al-Imam al-Busiri yake ce ai ga babban dalili ma akan shiriya na Allah ne kuma yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga haskensa sai ya ce kam ra'ayina ma laysa yaqilu qad ulhima ma laysa yulhamul uqala'u ya ce sau da yawa mun ga ma laisa ya aƙilu abinda ba yi da hankali abinda ba yi da ƙwayan hankali qad ulhima an masa ilhaman ma laisa yulhamul uqala'u abinda masu hankali ma ba a musu ilhama ba ma'ana dabbobi wanda ba su da hankali sun shaida da annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsirrai wanda ba su da hankali sun shaida da annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sandararrun abubuwa kaman dutse da bishiya da sauransu sun shaida ga hadisai nan da dama wanda suke nuna abubuwan da aljamadat ne da annabatat da alhaiwanat yanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine al-imam yake ce kamar aina ai sau da yawa mun gani ma laisa ya aqilu abinda ba yi da hankali bai da ƙwayan hankali kad ulhima an masa ilhaman shari'a wanda ma laisa yulhamul uqala uga mutane masu hankali nan amma ba a bar Allah bai musu ilhaman wannan shari'a din ba iz abal filu ma ata sahibul fili wa lam yanfa il hija waz zaka'u al imam yace iz abal filu ka tuna lokacin da alfilu giwa ya yi istidlali kenan akan akwai dabbobin da ba su da hankali amma kuma Allah ya musu ilhaman shiriya wanda masu hankali ma ba su fahimta ba. Iza abal filu ya ce ka tuna lokacin da giwa ya ki ya amince da ma a ta sahibul fili abinda mai giwa ya zo da shi domin ya yi. Ma'ana Abrahatul Ashram a amul fili lokacin da ya taro rundunansa wanda aka kira shekaran da amul fil da nufin cewa da su rusa ɗakin ka'aba duk wani mahayin raƙumi ko ko mahayin mahayin giwa idan ya zo ya tinkari ɗakin ka'aba da giwansa sai kawai giwan ta doje tana gujewa tana yin baya tana yin baya shi mai giwan yana tursasa giwan sai ta yi ɗakin ka'aba ita kuma giwan tana yin baya sabila da abin da Allah ya nuna mata ita ta gani wanda mai giwan shi bai gani ba shine imam ya ce iz abal filu ka tuna lokacin da alfilu giwa yake ma a ta sahibul fili abinda mai giwa ya zo da shi don ya yi abinda mai giwa ya zo yi giwan ya ki walam yanfa ilhija a lokacin hankalin mai giwan bata masa amfani ba wazzaka'u kwazo da hange da kaifin basira irin na mai giwan bata masa amfani ba tun daga giwa ya ga abin da shi bai gani ba to kaga wannan yana cikin kam ra'ayna ma laysa yaqilu ga wanda bai da hankali nan mun ga an masa ilhaman ma laysa yulhamul uqala wa abinda masu hankali ma ba a yi masu ilhama ba ya ci gaba da cewa wal jamadatu afsahat bil ladhi ukhrisa anhu li ahmad al fusaha'u yace wal jamadatu sandararrun halittu sandararrun halittu afsahat sun yi fasaha sun yi magana billazi ukhrisa anhu li ahmad al-fusaha'u da abinda aka bebantar da masu iya magana wanda suka fi kowa fasaha su suka gagara furtawa amma Allah ubangiji ya sa sandararru suka furta akan harshen su kamar misali dutse ingantaccen hadisi ne na sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu anhu wanda annabi yake ce inni la a'rifu hajaran bi makkata kana yusallimu alayya qabla an ub'atha ko ƙablar nubuwa na san dutse a madina a makka wanda yake yi min sallama kafin a turo ni a matsayin annabi gashi nan ma hadisin sidna ali har yanzu wanda yake ce ina tafiya tare da manzon Allah ba wani dutsen da muka fuskanta sai mun ji yayi sallama ko bishiya sai mun ji yayi sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga bishiyan dabino nan wanda wani yace ba zai yi imani da manzon Allah ba har sai wannan dabinan ta yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan dabinan ta zo ta yi sujada gaban manzon Allah wanda a can al-Imam yace ja alli da'watihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqil bila qadami to abin da yake nuna maka anan wal jamada tudabbu sandararrun abubuwa wanda ba su magana afsahat sun yi magana billazi ukhrisa anhu li ahmad al-fusaha da abinda aka bebantar da al-fusaha masu fasaha aka bebantar da su suka gagara su furta ga kuma waɗanda su ba su motsi suna cikin aljamadatu sun zo suna furtawa suna gaskata annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam yace wai ha qaumin jafau nabiyyan bi ardin alifatu dibabuha wa zibau yace wai ha qaumin kaiton mutane, waiha kalima ne na tarahum, ma'ana kaito idan aka ce waiha shine kana tausaya wa mutum, ga abin da ya kamata ya gane bai gane ba, wailun kuma azaba ne, azaba ya tabbata, waiha kuma abin tausayi ya tabbata ƙaumin ga wasu mutane nan, jafau biyan suna yin jafa'i da jahilci ma'annabi, ma'annabi bi ardin a ƙasan da alifatu dibabuha dibabu jam'i ne na dabbu damo kenan azziba'u kuma jam'i ne na azzabiyu barewa kenan yana nufin kaiton wasu mutane wanda suka yi wauta ma annabi bi ardin a ƙasan da alifatu dibabuha damo damame na wannan ƙasan alifatu sun saba da shi wazziba'u bareyi na wannan ƙasan sun saba da shi ma'ana abin tausayi ne kaga ga mutane nan masu ji da gani da hankali da magana ba su gane annabi ba amma barewa da damo shi ya saba da annabi kuma ya yi imani da manzon Allah shine wancan hadisin na mu'jizan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda damo ya yi magana wanda wani ya ce ba zai yi imani ba har sai damo ya tabbatar da annabcin manzon Allah annabi ya ce ya dabbu man ana ya kai damo wane ne ni da man yace ashhadu annaka rasulu rabbil alamin kad aflaha man saddaqaka wa kad khaba man kazzabaka annabi yace ya dabbu man ta'budu ya kai damo wa kake bautawa yace a abudu allazi fi samai arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabiluhu wa fil jannati na'imuhu wa fil nari iqabuhu to shine abinda anan al-imam yake faɗa mana wato kaito koko abin tausayi ne ga mutanen da jafau nabiyyar suka yi wauta ma annabi bi ardin a ƙasan da alifatu dibabu hawa ziba'u da bareyun wannan ƙasan da damo na wannan ƙasan duk sun saba da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi imani da annabi ya ci gaba da cewa wa salauhu wa hannajun ilayhi wa qalauhu wa waddahu al-ghuraba'u wa salauhu sun nisanta annabi sallallahu alaihi wasallam daga sala yaslu wanda alfazazi ya ce sala kalbu man yaslu wa qalbi ma sala wa min uzni wa min uzni ma bi qadara kattu ila albila ina jin ko alfazazi ne ko me badamasi to sala ya nisanta waiha qaumin ko ko wasalauhu wa hanna juz'un ilayhi wasalauhu sun nisanta annabi wa hanna juz'un ilayhi sai gashi ku tittire wanda bai da rai ku tittire da baya da jini bai da tsoka bai da bai rayuwa shi yana kuka saboda son annabi amma ga mutum mai hankali mai ji mai gani yana yakan annabi yana nisanta annabi kaga wannan du yana maka nuni ne akan wancan maganan da yayi kam ra'aina ma laysa ya'qilu mun ga abin da bai da hankali kad ulhima an mata ilhama ma laysa yulhamul uqala'u abinda masu hankali ma ba a yi masu ilhaman wannan abun ba kaga yana nufin gashi nan wasalauhu mutanen larabawa ƙurayshawa sun nisanta annabi wa hanna jiz'un ilaihi amma ku tittire shi ne jiz'u yi shi ku tittiren da bino hanna ya yi kuka ya yi shishitu ilaihi saboda son annabi wa qalauhu sun kyamaci annabi sun tuɓe annabi daga cikinsu wa wadda hulguraba'u amma ga baƙi nan wanda ba su san shi ba bai taso a cikinsu ba su waɗancan a cikinsu ya taso sun san gaskiyansa sun san riƙon amanansa har suna masa laƙabi da as-sadiqul amin amma ga wasu baƙi nan wanda ba su san shi ba ba a cikinsu ya taso ba su kuma suna ƙaunansa mutanen Madina kenan wasalauhu sun nisanta shi wa hanna jiz'un ilaihi kututturan dabino yayi kuka saboda son sa wa qalauhu sun kyamace shi sun nisanta shi wa waddahu al-ghuraba'u sun sun tubu sun sun tube shi daga cikin su wa waddahu al-ghuraba'u baki kuma wato sun so annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam imamu ya ci gaba da cewa akhrajuhu minha wa awahu gharun wa hamathu hamamatun warqa'u وخفته بنزها أنكبوت ما كفته الهمامة الحفظاء واختفى منهم على قرب مرآه ومن شدة الزهور خفاء يتي أخرجوه منها sun fitar da annabi daga cikin garin makka sabila da kiyayya sabila da adawa suna neman annabi za su kashe shi wa awahu gharun amma ga kogo nan kogo da baya da hankali kogo da sarari ne kawai shi kuma yana kiran annabi yana ce ka shigo ciki na ya rasulullah yana maka maganan fitan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka shi da Sayyiduna Abubakar da suka nufi garin Madina a hanya sun kafin su fita daga garin Makka sun zauna a garu a garu sau to nan garu saur shine abin da yake mana magana a nan akarajuhu min sun fitar da annabi daga makka wa awahu garun kogo ya taro annabi wa hamatu hamamatun warqa'u baru tattabaru warqa'u wanda take da gashi bari fari da baki wa hamatu ta zo ta yi ma annabi ta yi ma annabi ta kiyaye annabi sallallahu alaihi wa sallama su masu hankali sun ki annabi amma ga tattabaru ta kiyaye annabi wannan yake nuna maka idan Allah yana son ka komai da komai zai bi ka ya maka biyayya ya so ka in Allah ya kare ka dukkanin sharrin mai sharri ba yanda ya iya da kai shine a can yake faɗa mana a yake faɗa mana wiqayatullahi ajnat am mudha'afatin min ad-duru'i wa an alin min al-utami ma tamani ad-dahru dayman wastajartu bihi illa wa niltu jiwaran minhu lam yudani yace a yace wato idan Allah ubangiji ya kiyaye mutum wiqayatullahi kiyayewan Allah a ganar ta wadatar an mudha'afatin daga rubanyi min ad-duru'i na silke wa an alin min al-utami da madaukakin bigiri to haka akhrajuhu minha sun fitar da annabi daga makka wa awahu gharun amma kogo ya taro annabi wahamatu hamamatun warqa'u tattabaru wanda take da gashi fari da baki ta zo ta kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi sheƙa ta yi kwaikwaya biyu domin ta ba wa manzon Allah kariya daga sharrin kafirai wa kafathu bi nasjiha an kabutun gizo gizo ta kiyaye annabi bi nasjiha da saƙanta ma'ana take gizo gizo ta zo ta yi saƙa a bakin wannan kogo bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga kogon shi da sayyidina abubakar su kuma kafiran makka sun saka raƙuma ɗari ga duk wanda ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo suka yi gungu suna nema suna cikiya har suka zo suka zo wajen garo saur ɗin kenan da suka zo annabi yana cikin kogon sayyidina abubakar na ciki shine fasidiku fil gari wa siddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma fil gari min arimi da aka zo gurin sai aka ga ga yanda kafa ya kure nan a bakin kogon sai wani yake ce suna ciki sai umayya tubnu khalaf yace ba su ciki sabila daga giza-giza ya yi saƙa ga kuciya ta yi ƙoyi idan dai har wannan giza-gizar saƙansa ma ya girma aihuwan wani sai ya ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam to shine aka ce Allah ubangiji ne yayi umarni wa giza-gizo yayi maza maza ya zo yayi saƙa domin ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya to shine wa kafatu bi najjiha an kabut wanda shine aka ce manzon Allah ya hana ma a kashe giza-gizo yace suna daga cikin rundunoni na ubangiji kaga kuma wannan yana nuna cewa idan Allah Ubangiji ya kiyaye ka da abin da yafi komai kashi Allah zai tare ka ya barka kariya duk rauninka Allah zai baka kariya da abin da yafi komai kashi tunda Allah shi ya faɗa mana a Alƙur'ani babu gidan da yafi gidan gizo-gizo wulakanta da, da, rauni inna auhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamuna mafi raunin gidaje shine gidaje na na na na na na na al'ankabut gizo-gizo da a ce sun sani to Allah ko ubangiji kuma ya kiyaye annabinsa da gidan gizo-gizo ma ka fathul hamamatul hasda'u yan kamar yadda alhamamatul hasda'u tattabaru alhasda'u wanda take da yawan jawuska alhasda wato ressa ne ressa ne to sai aka yi amfani da shi wato isti'ara akan yawan jawuska in aka ce jawuska shine gashi irin na tattabaru din nan shine ake cewa jawuska وكفته بنسجها أنكبوت جزا جزا كار النبي بنسجها دساكنتا ما كفته الحمامة الحصداء كمن يندى تنتبرو من يوان جاوسكا تتكار من زن الله صلى الله عليه وسلم واختفى منهم النبي صلى الله عليه وسلم يا بويا غبرين إدنسو على قرب مرآه أكما في كسا مغانا النبي wa min shiddati zuhuri kafa'u tsaban tsananin bayyanan annabi ne sai ɓuya ya fito cikin wannan bayyanan ma'ana nan da yawa sun ce mubalaga ne wa min shiddati zuhuri kafa'u wasu kuma sun ce tauriya ne ma'ana akwai abin da in yayi tsananin bayyana kawai sai ya ɓuya kamar yadda Allah ubangiji ya ce huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim to tsaban bayyanan Ubangiji ne ɓuya ta fito cikin bayyana. To akwai abin da in ya bayyana maka da kyau sosai to shikenan sai kaga abin ya buya maka ma gabaki ɗaya shine waqtafa minhum annabi ya buya gabarin su ala qurbi mar'ahu a mafi kusa da idan su maganan maganan annabi ga fiskan annabi nan yana nan amma wa min shiddati zuhuri kafa'u tsaban bayyanan annabi ne sallallahu alaihi wasallama sai kuma ɓuya ya fito cikin bayyana wa nahal mustafa almadinata washtaqat ilayhi min makkah anha'u wa nahal mustafa almadinata almustafa zababben Allah naha ya fiskanci almadinata madina washtaqat ilayhi min makkah anha'u sassan garin makka suna shauƙin annabi suna kiran manzon Allah suna ce ya rasulallahi karka yi nisa muna son ka ya rasulallah wata zannat bi madihihi aljinnu hatta aqraba al-insa minhu zaka al-bina'u wata gannat bi madihihi aljinnu aljanu sun yi tarera baitoci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan annabi yayi hijira zuwa Madina aka ce kawai sai a ji sauti a garin Makka ana rerebo ga manzon Allah ayi ta bin sautin a rasa ganin wane ne yake wannan magana aka ce manzan Allah aljanu ne suke yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka ce daga cikin sautin da aka ji an ji wani sauti yana ce jazallahu rabban nasi khaira jazaihi rafiqaini halla khaymatai ummi ma'badi kuma nazala bil barri hatta tarawaha fa ablaja man amsa rafiqa muhammadi ko fa aflaha man amsa rafiqa muhammadin baitoci dai suna da yawa wanda aka ce an je aljanu ne suke yin waɗannan baitocin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Makka to shine yake faɗa mana wani hal Mustafa wata gannat bi madhihi aljinnu aljanu sun yi rera waka suna yaban annabi hatta atraba al-insa minhu zaka al-gina'u har sai da mutum atraba ya rikice saboda farin ciki da zakal gina'u wannan waka ko atraba ya rikice saboda bakin ciki idan an ce atrabu to rikicewa ne na farin ciki ko na bakin ciki mutum ya rude to shine wata gannar bi madhihi aljinnu hatta aqraba al-insa minhu zaka al-jinna waqtafa israhu suraqatu fastahawatu fil ardi safinun jarda'u waqtafa israhu suraqatu suraqa wani ne wanda ya iya bibiyan hanya kwarai da kace suraka ibn malik ibn ja'shab shine ya bibi burabin sawun annabi sallallahu alaihi wasallam shine waqtafa israhu suraqatu suraqatu ya bibiyi israhu gurbin kafan annabi sabila da an ce an saka raƙumi ɗari da duk wanda ya zo da annabi suraka sai ya yi ta bin gurbin kafan annabi yana son ya kamo manzon Allah fasahawatu fil ardi safinun jarda'u safinun kofatu jarda'u na wato tsaraitaccen doki wato in aka ce doki jarda ne a gurin larabawa to abin yabo ne dokin da ba yi da gashi gashin da ya sauko ya rurrufe masa fiska shine safinin jarda wato shine jarda to shine waqtafa israhu suraqatu isr shine gurbi gurbin kafa iktafa kuma daga kafu kaman kafa ya kafu to shine waqtafa israhu suraqatu suraqatu ya bibiyi gurbin kafan annabi في الأرض أكسا واستهوته سافن جرداء سي سافن قوفته جرداء نا tsaraitaccen doki sai ya taro shi ma'ana lokacin da suraka ya ga annabi sallallahu alaihi sallama sai sai dina abubakar ya ce ga suraka ya rasulallah annabi sai ya juya ya ce ƙasa ta riƙe ta kama suraka sai kuma ƙasa ta kama kofatan dokin suraka yayyayi ta cirata dokin ta cirata ta tsaya a guri guda sannan ya roƙi annabi afuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ƙasa ta saushi ƙasa ta saushi to shine abin da yake faɗa mana wastahawatu sai ta taro shi safinin jarba'u kofato na doki wanda take tsaraitacca ثم ناداه بعدما سيمت الخصب وقد ينجد الغريق النداء ثم ناداه sai saraka ya kira annabi annajidata annajidata ya rasulullah ka taimaka ya annabi ko ka taimaka ya kai muhammadu zumunci zumunci zumunci sabiya da a lokacin bai musulunta ba ka yi min dan zumunta annabi sai ne ya ce ƙasa ta sauko fatan dokin nasa shine sun mana dawo sai kira annabi ba da ma simatil khasfu bayan an turo alaman alkhasfu wato shafewa ma'ana ƙasa da ta shafe shi da shi da dokin nasa kenan shi kenan sai ya yi kira kan bayan ya ga ƙasa da ta riƙe shi ta ɗauke shi gaba ɗaya sai ya yi kira sun mana dahu sai ya kira annabi ba da masu matul hasu ba da masu matul hasu bayan an yi alaman shafewa wa kad yunjidul yunjidul gariqun nida'u haƙiƙa annida'u kira ƙwala kira yunjidul gariq yakan taimaki algariq wanda ya dilmiya a cikin ruwa wanda ya dilmiya a ruwa wani lokacin in ya kwala kira wani gwani ya ji shi ai sai ya fito da shi daga cikin ruwa to shine suraka ya kira annabi bayan ya ga alaman da a shafe shi kuma dama algariqu shi wanda ya algariq wanda ya dilmiya a ruwa kira yakan taimake shi na'am فطوى الأرض صائرا والسماوات الأولى فوقها له إسراء تسيكاو منا yace irin misalin yanda Allah Ubangiji ya nade ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hijiran nan daga Makka zuwa Madina yayi kama da yanda Allah ya nade wa Annabi Isra'i daga Masjidul Haram zuwa Masjidul Aqsa yayi kama zuwa kuma Isra'in da Annabi yayi fatawal arda sai annabi ya nade ƙasa wasamawatil ula da sammai fauqa halahu isra'u ya tafi saman sammai domin ya gana da ubangiji shine abinda a alburda yake ce mana a saraita min haramin lailin ila harami kama sara albadru fi dajin min az-zulmi wa bi tatarka ila anni tamanzilatan min kabi kausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamat jami'ul anbiya'i bi hawa rusul taqdim maqduman ala al-khadami ko حتى إذا لم تدع شأوا لمستبك من الدنو ولا مرقا لمستنم كفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرهن مثل المفرد الألي كيف تفوز تشيني أبن ديكي نسبت من أنا فطوى الأرض في النبي ينتك السي سائرا ينات من إسرائيل دق مسجد الحرام نما كزوا مسجد الأقصى نجير سلام والسماوات الأولى سنن يين إراجي زوا قسمي مدعوككا fauqaha lahu isra'u ya tafi zuwa ga ubangijin da yace alhamdulillahi allazi asra subhana allazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid allazi aqsa ila almasjid alaqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayati فسيش الليلة التي كان للمختار فيها على البراق استواء وترقى به إلى قاب قوسين وتلك السيادة القعصاء يتي فسيش الليلة كسفا الليلة دره allati kana lil mukhtari fiha ala al buraq istiwa'u wanda annabi ya daidaita akan al buraq a wannan daren jibril ya zo masa da buraqa annabi ya dafa buraqan zai hauta sai ta sai ta yi rawan jiki ta ta ta ta ta ta ta tsaya tana barabare haka sai jibril ya jalin zamun ta yace ki nutsu ki sani cewa ba wani mutum da ya taba hawa bayan ki ba wani mutum da ya taba hawa bayan ki a halittun Allah fiye da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama shi kenan sai ta tsaya tana makyarkyata gumi yana zuba a jikinta saboda kwarjinin manzan Allah shi ne fasifin lailata ka sifanta dare allati kana lil muhtari fiha alal buraq istiwa'u wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya daidaita akan al buraq buraqansa wanda ya tafi zuwa ga wato Jerusalem وترقى به إلى قاب قوسين وتلك السيادة القعصاء وترقى به براقا من يا حوحو يا تاشد النبي إلى قاب قوسين زوى أوابا بكابي معنا زوى wato fakana qaba qautaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha to al wato fatarqa bihi ya hawhawa da shi ila qabi qautaini zuwa wannan matsayin nasa na qaba qautaini wa tilka siyadatu wannan matsayin da aka ba ma annabi summa da na fata da la'in fa kana qaba qausaini aw adna fa awha ila abdihi ma awha ita ce as-siyada shugabanci al-qa'afa'u mafi tabbata tabbatacciyar shugabanci rutabun tasqutu al-amaniya hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u rutabun darajojin nan na manzon Allah wanda annabi yake keta wa'innan matakan ya shige, hafatta kulla makamin bil idafati iznudi ta bin raf'i mislal mufradil alami, kai ma ta fuza bi waslin ayya mustatirin anil uyuni wa sirran ayya muktatimi, kafatta kulla makamin, to wannan matsayin nasa ita ce rutabun, darajoji ne wanda tasqudul amaniya tasqutul amani wa hasra burace-burace sukan faɗo hasra wato sun gajiya su isa zuwa ga wannan matsayin na manzan Allah. Dunaha sama da matsayin annabi ma wara a wannan wara'i babu wani sama sama da matsayin annabi, ba wani gaba gaban matsayin annabi. Wannan makanin da manzon Allah ya je na wa kana kaba kausaini au adna'in to ma wara a wannan wara'u ba wani matsayi sama da wannan matsayi din. Da fatan muna ganewa. Na'am. a baiti na saba'in da bakwai ya ce sun mawafa yi haddisun nasa shukuran fa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya cika darajojin nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya isa yuhaddisun nasa shukran yana zantar da godiya ma Allah da abin da Allah ubangiji ya masa iz atatuhu min rabbihinna ama'u lokacin da ni'imoma suka zo wa annabi daga gurin Ubangijinsa, wata hadda farta ba kullu muridin a wahayakka masu lil gasa gusa'u. Wata hadda annabi ya ƙalubalanci duk kafirai lokacin da annabi ya dawo daga al'isra wal mi'raj bayan ya zo da labarin abubuwan da Allah Ubangiji ya nuna masa linuriyahu min ayatin al-kubra, to kafirai sai wannan dalilin ya jawo musu fitina. sabila da Isra'in annabi ya jawo ma wasu da dama fitina akwai wanda ma suka bar musulunci sabila da basu yarda ba sabila Allah ya faɗa mana wa ma ja'alna ru'ya allati ka illa fitnatan lin-nasi da yawa za ta zamo fitina ga wasu mutane to shine wata hadda annabi ya kalubalance su da annabi ya zo musu da labarin gashi ya je Jerusalem ya je Kudus kuma ya je sama ya karbo salloli sai suka yi kokonto suka je gurin sayyidina abubakar suka ce kaji abin da abokin kai zo da shi sayyidina abubakar ya ce in kala faqad sadaka in dai ya faɗa abin da kuka faɗa to yayi gaskiya bana ma neman dalili to shine wata hadda annabi ya kalubalance su fartaba kullu muridin duk mai kokonto sai yayi kokonto awa yabqa ma asyulil gusa'u shin yayi yayi zai iya tsayuwa lokacin da asyul ruwa ya zo mai yawa mai asiyul shine ruwa kaman da ba kaman da bakin ƙwarya ba asiyul shine ruwa dai mai yawa da yake gangara yake tahowa ruwa mai yawa idan ya zo yakan tafi da kowane irin yayi da kowane irin tarkace shine yace wata hadda annabi ya kalubalance su farta ba kullu muribin duk mai kokonto yayi kokonto awa yabqa ma asiyulil gusa'u shin algusa'u yayi zai iya wanzuwa tare da asiyul ruwan da yake gudana mai tarin yawa. Wa hawa yad'u ila ilahi wa in shaqqa alayhi kufrun bihi wa dhira'u wa hawa yad'u ila ilahi annabi yana kira mutane ila ilahi zuwa ga Allah wa in shaqqa alayhi kufrun bihi ko da kafirce masa da aka yi din nan shaqqa alayhi ya masa tsanani ya wahal da shi duk da ya wahala da kafirce mishi da aka yi wajira'u da izgilin da ake yi wa annabi sallallahu alaihi sallama wato wasa da shi da darajarsa da ake yi to amma annabi sallallahu alaihi sallama bai gushe ba wa hawa yad'u ila ilahi yana kiran mutane zuwa ga Allah wa in shaqqa alaihi duk da cewa ya zamo mai tsanani a gare shi kufrun bihi kafirce masa da ake yi wajira'u da kuma wasa da shi da wasa da izgili da mai da lamarinsa baya da suke so su yi. Waya dullul wara alallahi bi tauhidi wa huwa al-mahajjatul bayda'u. Waya dullul wara annabi yana shiryar da halittu alallahi zuwa ga Allah bi tauhidi da tauhidi shine la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wa huwa al-mahajjatul bayda'u shine al-mahajja wato tafarki al-bayda'u wanda take fara tas wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lailuha kana hariha wa naharuha ka lailiha la yazigu anha illa halik wato daranta kamar rana lailuha naha daranta kamar da rana dai babu wani duhu cikin wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mun karanta baiti 20 kenan mun tsaya akan baiti na 80 zamu tashi baiti na 81 sabima rahmatun min Allah la nastakratu min ibaihim sama'u abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya ce mana Allah ya kara mana san Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah Ubangiji ya cika zuciyarmu da imani Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ugulika wal khatim lima sabaqana fil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin